أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيو منا قوم شاتيق وتن رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1436 wanda ya dace da 28 ga watan 6 miladiyya aihuwa Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2015 2015 ko en français eh ajiya mun tsaya aya ta 218 in ban manta ba a cikin suratul baqara a yau za mu tashi a cikin tafsiri na aya ta ɗari biyu da goma sha tara wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala yas'alunaka anil khamri wal maisir muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance jagoran mu ga wannan karatu da zamu yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الأفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون نعم الله سبحانه وتعالى يتي يسألونك عن الخمر والميسر mutane suna tambayar ka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ya shafi al'amarin giya da kuma caca alhamr ita ce giya almaisir ita ce caca qul fihi ma ismun kabir kace a cikin su akwai zunubi mai yawa mai girma wa manafi'u linnas sannan kuma akwai amfani ga mutane Allah ce wa ismuhuma amma zunubin su da sharrin su da asarar da suke haifarwa akbaru min naf'ihima shi yake girma daga amfanin su wa yas'alunaka ma za yunfiqun suna tambayar ka menene za su ciyar qulil afu kace abinda yake wato bai fi karfin ka ba abinda asaman bukata an gane wannan Allah ce kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayat kama haka Allah subhanahu wata'ala yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum tatafakkaruna don ku kasance masu tunani wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suka zo bisa ga abin da ya shahi al'amarin giya a cikin alkur'ani malamai sun yi saɓani shin bayani na giya a cikin alkur'ani mataki nawa giya ta samu akwai abin da ake ce ma a tashri'u bit tadarruj shine a shar'antar da abu amma ta hanyar mataki mataki Allah subhanahu wata'ala ya san da zai ce mutane su bar giya rana guda to ba za su bar ta ba an fahimci wannan domin dan adam yana son sai an koya mai yau da gobe wato idan ka zo ka ce ma mutane su bar abu lokaci guda kai tsaye yana da wahala wannan abin a ci nasara amma wace dubara za a yi sai a ɗauki mataki a ɗauka nan a yi nan a yi nan sannu sannu sannu sannu sai an kai ga bukata shi yasa kuka ga kullun in ana son a ci nasara cikin al'amari sai ana yi sannu sannu idan ka je gona ka kace za ka yi noma rana guda za ka karewa za ka kare a'a za ka dan yi a ce yau mun yi kai biyar mun yi kai shidda mun yi kai goma har a zo a ƙari to Allah subhanahu wata'ala ya fi kowa sanin ɗan adam da za a ce ma mutane ku bar giya bayan sun saba da ita za su ce ba za mu bari ba to sai an ka ɗauki mataki guda uku a wajen waɗansu malamai waɗansu malamai kuma suka ce mataki hudu ne to sai mu ɗauki mataki hudu tun da su ne adda yawa in yaso sai mu fitar da ukun daga cikin su mataki na farko waɗansu malamai sun ce a lokacin da Allah subhanahu wataala ya yi bayanin wato ya munanar da giya ko ya fara nuna munanar abinda abinda ke munana ta shine a cikin suratu an-nahl Allah ya ce wa min samaratin nakhili wal a'nab tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana kaga wa min samaratin nakhili wal a'nab daga cikin ‘ya'yan itace wato na dabino da kuma inabi tattakhizuna minhu sakaran kuna riƙon abin da ke sanya ku maye ita ce giya sai Allah subhanahu wataala ce wa rizqan hasana sannan kuma kuna riƙon kuna samun arziki wanda yake mai amfani kaga ashe wancan sai Allah ce sakaran abu wanda yake samu maye Allah bai ce sakaran hasanan ba amma da yake arziki za a sayar a yi amfani sai Allah ce wa rizqan hasana kuna samun arziki wanda ke mai amfanin ku waɗansu malamai suka ce tun daga nan in mai hankali an ka ce abu kaza yana amfani abu kaza bai amfani to tun daga nan ya kamata ka bar shi ina fata an fahimce ni sai mataki na biyu mataki na biyu sai wannan lokacin da mutane suka yi tambaya yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas mutane suna tambayar ka abin da ya shafi al'amarin giya ka ce akwai zunubi mai girma a cikin giya amma kuma akwai amfani ga mutane kaga idan an ka ce maka abu sharrin shi ya fi alkhairin shi yawa in kana da hankali za ka yi za ka bar shi ko ba haka ba mataki na uku sai an ka hana ma musulmi su sha giya lokacin da za su yin sallah ko ko lokacin da sun ka san in sun sha giyan nan ba za su wartsake ba kenan ba za su samu damar yin sallah da kyau ba sai Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku da kuka yi imani la taqrabu as-salata kada ku kusanci sallah wa antum sukara kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗa domin mutumin da ya sha giya bai san abin da yake faɗa ba ko ba haka nan bane wani lokaci yana sanin abin da yake faɗa wani lokaci bai ma san abin da yake faɗa ba an gane wannan sai mataki na hudu wanda Allah subhanahu wataala ya haramtar da giya ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun su sayyidina umar sun kace intahaina intahaina an ka ce a daina duk mai son ya samu rahama Allah subhanahu wa ta'ala nisanci waɗannan abubuwa sai na umar ya ce tunda wannan ta sauka sai suka ce sun daina sun daina kinan kaga ashe mataki mataki in mun ɗauki aya ta cikin suratul nahl tana ɗaya daga cikin mataki waɗanda malamai suka ɗauka to wannan lokacin sai ya zama to mataki hudu ne idan kuma muka ɗauki cewa a'a mataki uku ne kamar yadda wasu malamai suka tafi sai mu ce to kenan da aya ta cikin suratul baqara da aya ta cikin suratul ma'ida da cikin aya ta cikin suratul nisa sai zama to mataki guda uku ne wannan shi yasa zaka ji wani malami ya ce ayoyi guda hudu ne wasu kuma su ce ayoyi guda uku ne to duka ba sabani an ka samu ba an gane wannan abinda ake ce ma giya an samu suna alhamru giya cewa giya ce an ka ce malamai suka ce li'annahu yukhamirul aql domin giya tana wato suturta hankali idan ta suturta hankali kamar idanu idan aka sa wani abu aka suturtar da su mutum bai gani kaga bai san abin da zai yi ba ko ba haka nan bane sai ya zama to yana tahiya yana lalabe to hakan ga hankalin dan adam idan aka sha giya zai zama to shi kenan bai san abin da yake yi ba an gane wannan Allah subhanahu wataala ya hana dukkan abinda zai gusar mu da hankalinmu domin hankali shine yana daga cikin abubuwan da suke sawa a kallafa maka aiki na shari'a ko ba haka nan bane mutumin da yake mahaukaci yana kabaru ana ce mai yayi sallah ba a ce mai yayi sallah don don bai tare da hankali ne to dan haka wanda ya sha giya idan hankalinki ya gushe dukkan abubuwa na shari'a ba zai aikatar da su ba domin al-aqlu shartun min shurutut taklif an gane wannan sai Allah ya hana cewa mutum ya cutar da kai ne wannan ni'ima ta hankali da Allah ya baka wanda kake iya gane ya kamata kai kaza ya kamata ka bar kaza duk mutumin da ko yake ganin mashaya giya ya san irin abin da giya take haifarwa ko ba ka nan bane dan hakan ga idan ma mutum bai kalli aya ba in ya kalli halayen yan giya yana ganin cewa ya kamata a ce bai sha giya ba ko ba ka nan bane a mutumin da ya sha giya zai zo ya rinka zagin mutane ko ba haka nan bane ko ko idan mutum ma yana son kumya ta hita daga cikin jikin shi mi zai yi sai ce ya kamata in sha giya zan je in yi musu sha nasu na kansu don saboda in zo in zage uban kowa ko ba kai ke cewa ba an gane haka nan dan hakan ga mutumin da ya sha giya yana iya zagi mahaifin shi yana iya zagi mahaifiya tai yana iya zagi surukin shi ko ba haka nan bane mata tai yazo ya zagi dangin to gaba daya sannan ya taho yan yara suna jiwa tai ana mai kowa ko ba haka nan bane sannan kuma yazo ya mata tai saki dubu goma ya ce mata na sake ki saki dubu na sake ki saki dubu ya kama yi ya kama yi in ya wartsake an ka ce ya saki mata ta ce a wallahi shi bai yi ba ko ba haka nan bane dan haka akwai kaskanci cikin giya shi yasa Allah subhanahu wataala haramtar da giya shi yasa ɗaya daga cikin sahabbai in ban manta ba ina ganin Anas ne yake cewa da aka haramtar da giya zaka sa tsammanin Madina kamar wato wani godabe ne na giya saboda ko da aya ta tabbata ta hudu Allah ya ce duk mai son rahama sai ya bar giya gaba ɗaya kowa ya ɗauko giyar da a cikin gidan shi gaba ɗaya zubar da ita duk hanyoyin madina sikakul madina sai ka ce kamar korama ce ta giya take gudana saboda wannan lokaci akwai ta amma bi tadarruj Allah subhanahu wataala ya maganin wannan matsala amma abin mamaki yanzu gashi nan muna ganin waɗanda ake gani manya jagorori su ne suke shan giya ana ganin ma yanzu in ba baka shan giya ba kai baka burge ba cikin samari in ba baka shan giya to kai baka zamanto jagora ba an fahimci wannan to idan muka dubi illa da ta sa aka hana shan giya sai mu ga wato ai tana nan cikin waɗansu abubuwa ko waɗanda an ka haramta yanzu ga dokan Nijar ai haram ne mutum ya sha daga ko ba haka nan bane daga haramun ce ko ba haramun bace wajen wajen dokar gwamnati daga haramun ce amma giya ba haramun bace amma in an ka tambaye su menene yasa kuka hana a sha daga sai su ce in mutum ya sha daga hankalin shi gushewa shi kai to sai mu tambaye su to shi ko in mutum ya sha giya hankali ne yana gushewa ko bai gushewa amma saboda uwayensu su suna shan giya su ma suna shan giya ga ka'idar turawa sai a ce mutumin da ya sha giya an hana a bashi dama ya tuka mota ko ba ka nan bane ko mutum na da firmi in ya sha giya haram ne ba a yarda ba ga doka ya tuka mota ko ba ka nan bane a to mutumin da ba a yarda ya tuka mota ba ya jagorancin mota aka yarda mutumin mutumin dan ya jagorancin al'umma da tukin mota da tukin al'umma wani na hinauyi tukin al'umma ko tun da mota ko karta ko mi girmanta ko jirgin sama na da bai wuce mutum ya doki mutum 500 ko mutum 1000 to in ka halakar da su bayan ka sha giya ina ga mutumin da za a bashi jagorancin kasa al'umma wadda take tana da miliyan 10 ko mutum miliyan 15 ko mutum miliyan 20 ko mutum miliyan 30 ka gani amma su da nan su suke sha an fahimce ni sun kama mai shan daga sun kulle shi saboda sun ce daga tana tana juyar da hankali amma shi wanga wanda kashin giya yazo yayi zagi zagen mutane yayi ma mata ta kashi saman gado yazo ya sha giya yazo yake yayi mata kashi saman gado dan giya shike wannan aiki ko ba haka nan bane amma ina to duk abin da zai zama towa kaskanci gare mu Allah subhanahu wataala yana fitar nisantar da mu daga shi Allah subhanahu wataala ba zai haramta abin da yake amfanin mu ba duk abin da kaji Allah ya haramta suwa to in ka bincika in ka bi diddigi sai ka gano akwai dalili kwakwara wanda Allah subhanahu wataala hana shi domin Allah hakimun na daga cikin sunayen Allah hakimun kuma shine gwani wanda yake yin abu cikin hikima bai yiwuwa ko Allah subhanahu wataala yana hakimun ya haramtar da abin da zai zama towa amfani gare mu an gane wannan wal maisir kuma an wato da caca ita ma ta ta yasa an ka haramtar da ita saboda wato sana'a ce wadda ake wato ba tare ana samun kuɗi ba tare da an wahala ba ko ba haka nan bane mutum ya zo yana da miliyan guda yanzu ya zo ya caca a canye shi miliyan goma a canye akwai caca wadda ake yi ta gidaje akwai wadda ake yi ta kilin mota da kilin mota ko ba haka nan bane eh caca wadda ake yi to kaga wannan cacar wato malamai sun kace saboda kasbun ne bila iwar kana samun dukiya ne ba tare da kai wani aiki ba ko an amfano da kai asalin dukiyar nan da Allah subhanahu wata'ala ya bamu shine ta amfane mu wajen lokacin da zamu yi mu juna aiki magini zai zo ya yi aiki na gina ko na gini bayan yini ya kare a bashi jikka biyar wannan jikka biyar da aka bashi ya samu kuɗi kuma ya yi aikin da zai amfanin al'umma direban taksi wanda yake tuka taksi ya kai ka can ka bashi dala arba'in kai ka amfanu da shi shi ya amfanu da kai ko ba haka nan bane duk aikin da mutum yake yi na halaliya zaka iske yana amfanin al'umma ne shi ma yana amfanuwa to amma yanzu misali tata za a zo a zamana a dauko ɗiyan kati ko ko tata kala kala ce akwai wanda ake yi irin wannan da kasashen turawa wanda ake juyawa akwai kaza akwai kale kale to misali menene wannan mutumin ya amfani al'umma da shi da ka zo ka aji jikka ɗari biyar ka iske mutum yana da jikka ɗari biyar gida ne babu abinci ya zo ya caca a can su gaba ɗaya ƴan dako suna yin caca mutum ya zo ya ɗauki buhu ɗari biyar ga yini ko ɗari uku a ba shi jikka bakwai ko jikka goma ya je ya caca cikin minti goma a canye shi ko ba haka nan bane mutum ya zama to ya tace dukiya ta iyali ne sun shiga cikin musiba to wannan shi yasa Allah subhanahu wataala ya haramta waɗannan abubuwa sai Allah subhanahu wataala ce to kulka ce da su fihima a cikin waɗannan abubuwa guda biyu ad-damiru yarji' ila al-khamri wal maisir ismun kabirun akwai zunubi mai girma sai Allah ce wa manafi'u lin-nas sannan kuma akwai amfani ga mutane to wanda malamai suka ce kahin a haramtar da ita an ka kawo dan amfanin da sun ka sani domin mai sai da giya shi yana ganin yana samun kuɗi kenan shi amfanin wannan yake kallo ko ba haka nan bane mai sai da giya masu gidajen giya suna samun kuɗi kuma su samun kuɗi dan haka ga su amfani ne gare su amma Allah subhanahu wataala sai ce akwai zunubi mai girma kaga ba zunubi mai girma ba ko zunubi dan karami a akwai idan kana mai imani an ce abin ga sabon Allah na barin shi zaka yi an gane wannan sai Allah ce to wa ismuhuma amma zunubin su akbaru min naf'ihima shi yahi girma wato daga amfani da suke kawowa domin in mutum ya dibi bandar da giya take kawowa da amfanin da ake samu na wanda ake cewa akwai ekonomi ta ƙasa ina na ekonomin Nijar za ta tashi da giya yanzu bura Nijar bai yiwa Nijar tattalin arzikinta shi tashi dole sai an yi ta tsagiya bura Nijar yaya na za a yi sai a ce maka a ai giyan nan da aka suwa ana samun miliyon kaza ana yin kaza ana yin kaza mu yanzu a Nijar bai yiwa mu yi arziki sai da giya kahin a yi biranijar 'yan nijar ba suna ci suna sha ba kahin a yi biranijar ba ana gina ma'aikacin ne na ƙasa ba kahin a yi biranijar nijar ba ta ci gaba ba sai yanzu na da a cewa nijar ba za ta ci gaba ba sai an bar biranijar kuma biranijar ana coca cola ana kaza ana kaza ana kaza abubuwan da ake yi suna dama duk ba za su iya kawo riba ba dole sai an kawo giya ku dai ku ce kun yi niyyar shan giya kuma dole sai kun sha bakin ta kenan amma babu wani uzuri da za ku basuwa to wasu malamai suna fassarawa qul fihi ma ismun kathirun ma'ana kenan a cikin wato giya da tata akwai zunubi mai yawa qira'o'i ne guda biyu dukkan su sun tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya ta ibnu kathir qul fihi ma ismun kathirun kina akwai zunubi mai yawa sauran riwayoyi riwaya ta jamhur qul fihi ma ismun kabirun akwai zunubi mai girma kaga mai girman nan kuma mai yawa ne Allah subhanahu wataala ce wa yas'alunaka ma za yunfiquna mutane suna tambayar ka in sun tashi bayar da dukiya mi za su ciyar yaya ne ya kamata su ciyar Allah ce al'afu shine al'afu abinda yake malamai sun ce wato laysa fihi kulfatun wa mashaqqa abinda bai wahalar da kai domin kowa akwai gwargwadon abinda Allah subhanahu wataala ya bashi na dukiya wani yana da miliyarori kenan kyauta ta miliyon 100 ba wani abu ce gare shi ko ba haka nan bane wani kuma yana da miliyoyi kyauta ta jikka 100 ba wani abu na gare shi ba wani kuma yana da miliyon guda kyauta ta jikka 10 sai mu ce ba ta iya sashi ya talauce ko ba haka nan bane eh wani kuma jikka 10 gare shi sai mu ce to kyauta ta dala 100 mai dala 100 kuma mu ce kyauta ta dala 20 ko dala 10 mai dala ashirin mu ce kyauta ta dala biyar ko ba haka nan bane kowa akwai daidai yadda Allah subhanahu wataala ya bashi arzikin shi gorgodon abin da Allah ya baka gorgodon abin da zaka iya ciyarwa gorgodon abin da zaka bayar kenan Allah subhanahu wataala bai ce in zaka ciyarwa baka ciyar abin da yake karfin ka wannan ciyarwa kuma kuma amma ce abin da ya shafi gidanka gidan wani bai zama ɗaya da gidan wani abincin da za a ci gidan wani bai yiwa a ci shi gidan wani in ka san baka da karfi sai ka bi a hankali wannan zai iya cin abinci iri kaza a gida ne gidan shi mai yiwa za a iya cin abinci na jika hamsin kai kuma baka da wannan hali mai yiwa jika biyar za a ci gidanka a ci na jika biyar wani kuma ba a iya cin na jika biyar gida ne na ɗari biyar ne a ci na ɗari biyar wani kuma ba za a iya cin na ɗari biyar ba sai dai a ci na ɗari uku a ci na ɗari uku kowa ya sai daidai ƙarfin shi amma duk lokacin da an ka ce za a saba yadda Allah subhanahu wataala ya baka ka wuce iyaka to kai ku sai kai nadama abinda an gare ka in ka ce sai ka wuce wannan in dai ka kitar iyaka wallahi sai ka yi nadama shi yasa da yawan mutane suke fadawa cikin matsala saboda suna son su yi koyi da waɗanda sun kafi karfin su wancan ya so mota ta miliyan hamsin kai baka kai wannan wuri ba amma kana son a saka cikin manya manya masu kuɗi kai maka sai mota ta miliyan hamsin ya gina gida na miliyan ɗari kai maka gida na miliyan ɗari shi kuɗi suna shigo mai kai ba su shigo ma ko da aka jima kai kakari an gane wannan hakan ga mutumin da ya auro matar da ta fi ƙarfi ne ita tana dubin can ana cin kaza ana cin kaza sai ce dole sai ya yi mata haka nan to in an ka tahi shi wancan kasuwancin shi ya hina ka karshi kai kuma kasuwancin ka bai kai ga nashi ba kuɗin da kake samu na shiga ba su kai irin kuɗin da yake samu na shiga ba kenan ko in ka ce za ka yi abin da zai yi kai da kanka san za ka wahala shi yasa wata rana kai iske shagon ka wayam babu komai sai na dama an gane wannan da kyau qulil afu kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayat kama haka ne Allah subhanahu wataala ke bayyana muku ayoyinsa la'allakum tatafakkaruna don ku kasance masu tunani
fi duniya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم نعم wannan aya tana da alaka da aya da ta gabace ta la'allakum tatafakkaruna don ku kasance masu tunani fi dunya wal akhirah game da al'amarin duniya da kuma al'amarin lahira Allah subhanahu wataala yana muna bayanin ayoyi daki daki ba wai dan saboda Allah yana jin tsoron mu taka dokokin shi ba a'a in mun taka wutar jahannama tana nan babu wanda kuma wutar jahannama tana da fadin da duk mutanen duniya an su za su shiga ciki ko ba haka nan bane sannan kuma aljanna dan duk mutane sun yi ibada kuma Allah yana da wurin da zai sa su sannan Allah ba yana jin tsoron wani bane ko wani shi sa shike bayanin ayoyi a'a don ku ku yi tunani ku amfana in an ka faɗi aya an kai bayanin ta in kai aiki da ita kai ne zaka jin daɗi kada ka ɗauki ma mai yin wa'azi zama to makiyanka wallahi mai yin wa'azi babban masoyinka na domin ya gaya ma dokokin ubangijinka abin da ya kamata gare ka kai kokari kai aiki da abin da an ka gaya ma ba wai ka ce wannan makiyina bane kun san da yawan mutane suna gaba da malamai saboda suna jin malamai suna bayanin kuskuren su wani mallami bai ma san ka ba bai ma san Allah ya yi ruwanka ba a'a aya ce ta zo ta yi bayani ya fassara amma wanda ya sabkar da littafin nan shi ya halicci mutane ya san halin su shi yasa in ana bayanin wata aya sai ka ji kamar abin da yake faruwa gidanka ne an ka zo an ka sani an ka zo da mutane bayani amma ba haka nan bane ayoyin alkur'ani ne ake ja ayi bayani mutane su ne mutanen ba canzawa suka yi ba dan hakan ga in kana da hankali bai dace ka ɗauki malamai ba ko alkur'ani abin adawa a'a kamata nayi ka gode ma Allah da Allah ya baka waɗanda za su karanta ma abin da Allah ya ce su fassara maka yanzu in kana irin kasashen turawa kahin ka ji sunan Allah yau in ka tafi America zancen kiran sallah ya kare sai in ka bar wannan kasa yau in ka tafi Alman zancen ka ji kiran sallah bai ko taso ba in kana France zancen ka ji an daukakar da azan Allahu akbar wannan bai ko taso ba in za ka yin sallah sai dai in ka san inda masallaci ke can ku je cikin masallacin ku in ma za ku yin kiran sallah ku sa wannan lasfika ta ku can cikin masallaci can ciki yadda ba ta damu mutane saboda addini irin wannan kiran sallah yana zuwa ya dami mutane su ko turawa addinin su ba su a dami mutane ko ba ka dan bane ba ka zuwa ka dami mutane don haka kiran sallah zai zai derancin mutane ina fata mu fahimci shi yasa wani in yace faransa yayi karatu ko koye karatu nan manager in ya karatu ya kare ya samu babban matsayi to ya ana kiran sallah sai ya ce a gaya maladan kin nan yana hana mai kwana da subahin ko haka nan bane yace a juya lasikan nan in kuma wani babba ne mai karhi na da karhi kwarai sai ce to masallacin nan dole dole dole a daina kiran sallah ko ba haka nan bane eh ana yi ko ba yi suna nan masu yin wannan aikin in mutun yayi kuɗi da yawa ko shi na da mulki wallahi sai ce a daina kiran sallah nan ko kuma a juya ofar layer a juya ofar dalibai sun ana ana hana mai kwana ina fata mu in ba haka nan ba ku hisa akai ladan kumsiri aji magana ta rike ta kari Allah ya kyauta wa yasalunaka anil yatama Allah ce suna tambayarka game da al'amarin marayi an gane ni Allah ce qul islahul lahum khair wato islahun kyautatawa lahum gare su khairun shi ne alkhairi ma'ana akwai waɗanda an ka ba su riƙon marayi mutum ya mutu ya bar 'ya'ya ba su girma ba ba su san yadda ake tanadin dukiya ba sai an ka baka dukiyarsu to sai sahabbai sun fito suka tambaya ya zamu yi domin mu'amala da maraye abu na yanke abu ne mai wahala in dai har kana son aljanna wani abin da suka so a dauko dukiyar marayi a bashi shikenan ya samu sa'a da an bashi miliyan 30 sai ya sai gida ya kama harkokin shi ko da suka girma ya halaka dukiya ko ba haka nan bane amma su sahabbai saboda jin tsoron Allah da suke yi sai suna ganin cewa yanzu misali in an baka dukiyar maraye ga hannunka sai ya zamanto abincin da zai ci misali ka ɗaubo rabin kilo cikin dukiya tai ka zo kasa cikin taka kilo goma an dafa abinci a cikin gidanka an ci to bayan an ci abincin nan yana yiwa marayin nan ba za su iya cin rabin kilo ba sai suka ganin wannan abu akwai wahala cikin shi kenan yanzu sauran abincinsu wanda jama'a sun ka ci kenan mun ci haramu sai an ka ce a'a wa in tukhalituhum fa ikhwanukum idan kun yi cuɗanya da su ikhwanu kuma ai ƴan uwanku ne babu laifi Allah ya san bai yiwa daidai shinkafa su da an ka ebo ya zama to koda dan kwara guda ba za ta shiga ba ta yi su su cikin naku ta yi ku kuma ku cikin nasu ko ba haka nan bane amma abin da ake so a ji tsoron Allah a dai yi kokari a kiyaye iyakoki Allah subhanahu wataala ce wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih ai Allah ya san mutumin wanda yake mai gyara da mai banda ba wai wannan tsoro da kuke ji ba a'a wannan abinci ma abu na mai sauki dukiya ake zance Allah ya san wanda adda niyya ta gari Allah ya san wanda bai da niyya ta gari shi yasa waɗansu abin da suke jira inda sun ba da ɗiyan su aure gidan mai kuɗi to abin da suka faɗa shi mutu ana na ana ta jira alhaji dai shi kwanta shi kwanta shi mutu in yan mutu shi kenan a kawo dukiya ba su su su abin da suke so in an kawo dukiya shi kenan sai a yi mata watanda ita uwa ta ɗibi tata uba ya ɗibi nashi wanta shi ma shi nan sai a ce bai da bai da bai da abin nan sai a ce shi ma a ɗiba mai ciki kanin ta shi ma ita matar bai da shi ma a ɗiba mai sai ka iske dukiyar marayi gaba ɗaya an rabe ta shi kenan an halakar da ita to Allah ya san mutumin da yake da gaskiya ya san mutumin da ba da gaskiya ba kai na zaka zuwa ka ce ni mai tsoron Allah bane ko ko ni mallan na ko ni kaza a'a mai tsoron Allah cikin aikin shi na ake gane cewa yana jin tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce walau sha Allahu la'anatakum da Allah ya so da ya wahalar da kuma ana da ya tsora muku abinda ba za ku iya dauka ba da Allah ya so da sai ce wannan shinkafar da za a ci dole sai an san ko kwara na wani amma ubangiji ya san wannan abu dan adam ba zai iyawa ba shi yasa sai ya bar ku ku kwatanta gurgudun hari ayi abinda za a kwatantawa shi yasa malam Bahaushe yake cewa gaskiya sai Allah amma dai mu dai muna dan kwatantawa ko ba haka ba inna allaha azizun hakim Allah subhanahu wataala azizun mabuwayi na babu abin da ya buwaye shi hakimun Allah wato gwanina babu abin da Allah subhanahu wataala zai yi wanda babu gwaninta a cikin sa ba zai taba yiwa ba shi yasa duk mutanen da suke yi ayoyin Allah karan tsaye wallahi su yi hankali in an ka ja ayar qur'ani wallahi kaka ce wannan bata dace da wanga zamani da muke ciki ba ko ko in an ka ja ayar qur'ani kaka ce kai kana da wani wuri gyara wanda zaka kawo kun san akwai mutanen da an ja aya sai ce eh na yarda aya qur'ani ce koko hadisi ce amma amma kin nan kenan yana so sai ya kawo nashi ra'ayi ko ba haka nan bane in kuma wanda gajin faransai na so sai ya yi kukan akuya eh oui oui c'est vrai mais wai ayoyin Allah kuma sai ya sai ya kawo musu mais bai yarda ba kenan akwai wani abu da yake son ya kara ina fata an fahimce ni Allah gwani ne shi ne ƙarshen gwaninta babu wata gwaninta wadda ta ga gwaninta Allah kenan kada ka zo ka ce cikin Qur'ani ka ga gyara wanga aya ya kamata a yi mata kaza wanga hadisi ya kamata a yi mata kaza musamman yan kare hakkin dan adam ina ganin to su sosai sai kaga ana kiran deba da sun kaga ana kiran mallamai ana samun matsala sun daina kiran mallamai saboda sun san malami aya zai faɗi su ko waɗancan ba aya zai faɗi ba shi yasa sai a kiran yo dan siyasa a kawo dan siyasa a kawo dan adawa a kawo yan wajen gwamnati a kawo yan kare hakkin dan adam society civil a kawo wane ne a kawo wane ne amma malamai ba a kawo su don bi don ba su sun su ji ƙala Allah ta'ala ƙalar Rasulu sallallahu Alaihi wasallam ba su yarda alƙur'ani ya yi ƙarfin wannan da an zo inda za a faɗi ƙur'ani to shi kenan an ƙari shi yasa suka daina kiran malamai sun hiso a kawo wanga shi kawo tashi tiyori wanga shi kawo tashi tiyori wanga shi kawo nashi tunani wanga shi kawo nashi tunani wanga ya zagi wannan wannan ya ci wannan mutunci shi kenan sai a wace magana ta riga ta ƙari an fahimci wannan da kyau amma ba su kiran malamai domin bi domin ayoyin alkur'ani ba su tabuwa Allah subhanahu wataala shine cikakken gwani wanda babu wata gwaninta irin ta Allah don ba yadda za a yi a kwatanta wani abu na ubangiji da na halittunsa an gane wannan kenan zancen a karanta aya wani mutum ya zo komi matsayin shi ko wane ne shi ya ce zai kawo wa gyara wallahi wannan mutumin ya kafirta Allah ba ya gyara sai Allah ce wala tankihul mushrikat ولا تنكهوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكهوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات kada ku auri mace wadda take mushrika wadda ba akan addinin musulunci ba hatta yu'minna har sai sun shiga musulunci wannan an ce wani mutum ne yan musulunta bayan ya musulunta yana da wata wato wadda suke suna harkar banza da ita a ce karuwa sai ta ganshi ta ce mishi kai wane zo yace mata a'a yanzu na musulunta ni yanzu haramun ne gare ni wannan hanya na barta sai ta ce mai to yanzu ya zo ayi aure to kuma da ya can nemi ayi aure sai je tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin yana yiwa in aure ta ce an ka ce a'a wala tankihul mushrikati hatta yu'min kada ku auri mace mushrika hatta yu'min da hasi sun yi imani Allah subhanahu wata'ala ce wala amatun mu'minatun baiwa wadda take mumina khairun min mushrikatin ita ce mafi alkhairi daga mushrika wadda take kafira walau a'jabatkum koda ta burge ku domin babban abin da ke jan maza zuwa ga kiyamaci shine kyawunta wannan tana burge ni kidan wato shi dai abin da yake so surar jikinta to Allah ya san abin da mutane sun kai bukata shi yasa Allah ce walau a'jabatkum ko da ta burge ka an gane wannan domin ba farko ake kallo ba karshe in dai mace ta ka aure ta tana budurwa da an yi sati biyu an ka kai ma ita an kai wata guda shikenan wannan kyalkyalniya ta kare yanzu za a shiga sabuwar rayuwa to yanzu in tana da kyawu ba ta da ladabi ba ta da biyayya ba ta da addini sai ta haifan maka bala'i a cikin gidanka kaga shikenan rayuwarka ta tarwatse zuri aka kuma ta halaka kaga kyawun bai amfana maka komai ba mun fahimci wannan da kyau kenan wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wannan aya malamai suka ce wato an ce kada a auri mata mushrikai sai dai wato duk macen da take ba mumina bace banda ahlul kitab domin akwai aya wadda ta zo a cikin suratul maida ta yi bayanin cewa ana da damar da za a auren mata na ahlul kitab duk da yake cewa ahlul kitabi an yarda da cewa Allah subhanahu wataala ya danganta su daga cikin mushrikai don shi yasa daga cikin sahabbai wadin suna ganin ba cewa ahlul kitabi ba za a aura ba kamar ibnu umar yana ganin cewa ba za a auri mace ba wato mushrika ko da ta kasance ahlul kitab meye shi yana ganin cewa mushrika ce yace ibnu umar yake cewa wace shirka ce ta shi mutun yace isa dan Allah ne an gane wannan kuma Allah subhanahu wataala ya kire su mushrikai don Allah subhanahu wataala ce wa qalatil yahudu uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qablu qatalahum Allah anna yufakun اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو التي سبحانه عما يشركون kaga nan Allah subhanahu wataala ne cewa waɗannan su ahli kitabin mushrikai ne to amma duk da cewa su mushrikai ne amma ayata suratul maida ta yi takhsisin su domin Allah subhanahu wataala ce al yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdar Allah subhanahu wataala ya halatta mu da matan ahlul kitabi amma akwai sharuɗa wato mata na ahlul kitabi wato ahlul kitabi sune yahudawa da nasaru an gane wannan kaman matar da take kirista ko matar da take akan addinin yahudanci su ne ake ce ma ahlul kitab don waɗansu malamai suna cewa ai yanzu babu ahlul kitabi sun kare wannan ba ba gaskiya bane domin waɗanda Allah kira ahlul kitabi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani sai ce a ai ahlul kitabi su ne waɗanda sun kai imani da annabi Isa ko annabi Musa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ahlul kitabi wannan magana ba gaskiya bace domin waɗanda Allah kira ahlul kitabi zamanin manzon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi imani da shi ba qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhadun ko ba ka alqur'ani ce ba kaga shi ba su yi imani da shi ba dan can a ce babu ahlul kitabi wannan magana ba gaskiya bane amma Allah ya ce amri a auri ahlul kitab amma Allah ya kawo sharuɗa muhsinina ghayra musafihina so kasance ba ba mazinata ba an gane wannan ƴaƴa wanda suke kare kansu daga faɗa daga cikin zina domin ko cikin ahli kitabi akwai da ake samu da wannan wala muttakhidhi akhdana Allah ce ba masu riƙon wato abokanai ba to wannan aya a yanzu duk da yake ya halatta mutum ya auri ahalin kitabi amma kuma malamai sun ce ba mutlakan za a sakin magana ba kai tsaye a ce shikenan mutum ya auri kirista domin mi domin can zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna Madina musulmi su suke da riƙon garin Madina su suke da mulki su suke da iko su suke da komai an gane wannan shi yasa an kace sayyidina Umar ma ya hana waɗansu daga cikin sahabbai su aura har wani sahabi yake cewa kana ganin cewa auren su haramun ne sayyidina Umar ya ce a'a ban ce auren su haramun bane amma ina tsoron ku aure su su yi muku tasiri ko ba haka nan bane to amma a yanzu ha a yanzu mutanen mu suna yin hijira suna bi ta ruwa suna suna zuwa kasashen turai ko ba haka nan bane to idan suka je a can yanzu ya halatta su aure ahlul kitabin mace kirista ko bai halatta ba malamai sun tattauna kan wannan mas'ala a yanzu bai halatta ba sai da sharuɗa don mi bai halatta ba akwai dalilai na farko can wancan lokaci mu muke da iko a kansu yanzu kuma su suke da iko a kanmu mutumin da ya aure mace a ƙasar turai yanzu ba shi yake da ikon ta ba ita take da ikon shi musamman in ɗan gudun hijira ne ko ba kana bane akwai wanda an kace nan Nigeria ne ya je ya aure wata mata a ƙasar America wani mutum yake bani labari da ya aure ta shi bai kama addini da kyau ba bai iya addini da kyau bai iya sallah da kyau ba ita ko kristanci na take yi sai ta tambaye shi wai kai addinin ku da kuke yi sallah nan da ake cewa kuna yi kakana kuke yin ta yace shi wallahi bai iya sallah nan da kyau ba tace to tunda baka iya sallah da kyau baka to mutai iglis tace to yayi sai suka yi iglis ka gani a yanzu in ka aure ta ita ce take da iko akan ka sannan lokacin da daular musulunci take da karfi idan misali mace ta ari ahlul kitabu ta aihu ƴaƴanka ga hannunka suke ko ba ka bane yanzu ka faɗa mini wani african na ɗan gudun hijira wanda zai tafi a ƙasar france ya auri mace française sannan kuma ɗiyanta su kasance musulmi ko nijar ya ce zai shigowa ba za a bar ya zo da su nijar ba ko ba karan bane ana bari ce zo da su nijar ba zai yiwa ba kaga ɗiyan shi kafirai za su zama to idan ya zama to hakan ga al'amarin yake to yanzu ba za a bada fatawar cewa ba ahlul kitabi kawai aje aure ahlul kitabi a'a dama dama inda Niger na ka aure ta kuma ɗiyanka ka ko na Niger ka aure ta yanzu baka da izinin yanzu France ta tashi France da ƴaƴanta kace ba za su yi ba wallahi kaje kaka yanzu yanzu na suna litin France gare su kuma za a mai mu shugaban kasar koya ambasadar zai kira na faransa ya ce akwai iyansu nan nan nan nan nan faransa cikin nijar an ce ba a bari su ta yi faransa maza maza ka sa a amso su kaga an turo maka jandarmomi da sojoji da ninja da waye gaba ɗaya su yi maka abin nan da kana ga shadiran mikiya su faɗo su ce kai sai ba mutane wuri a zo a ɗauki ƴaƴan a ce faransa da su su zama kiristoci ko ba haka nan bane a kana nuhin cewa umarnin turawa ga shugabannin na kasashen mu mai sauki ne ba zai yiwa ba wallahi don haka auren su bai ko taso ba yanzu sai in ya zamanto muna da izinin da ƴaƴan mu za mu rike su kuma sai in mun zamanto muna da iko akan su amma da ka aure ta ta hika kuɗi mulki yanzu na duniya ga hannun su yake sun hika mulki sannan su a rike da komai kaga in ba ai anniya ba sannan da aka gudu karshen ta da ka jawo ta ta shiga musulunci to kai tana iya ka zamanto kafiri Allah ya kyauta sannan Allah subhanahu wataala ce wala tunkihul mushrikina kada ku ba da ‘ya'yanku ga mushrikai hatta yi uminu har sai sun yi imani nan almushriki na malamai sun ce amun ne hadda ahalul kitabi za su shiga a cikin shi ba a cewa tun da mu ya halatta mu auri matan ahalul kitab ya halatta ahalul kitab su auri matan mu ba gaskiya ba an gane wannan duk mutum in ya zamanto ba musulmi bane haramun ne ya auri musulma an gane wannan wannan kuma lafzul mushriki na ba a samu wani aya ba da ta yi takhsisi illa dai kamar akwai ɗansu malamai da suka ce a in mun kai kiyasi mun ka duba tun da mu ya halatta mu auri nasu ya halatta su auri namu wannan ba gaskiya bane shi yasa wani mutum ya zo ya tambayi wani malami ya ce mishi kai ku musulmi mun gane akwai akwai bambanci gare ku na nuna bambanci ya ce menene muke nuna na bambanci ya ce wai cikin qur'anin ku an ce wai musulmi in ya ga ahlul kitabi ya je ya aure ta wato kenan kuna son matan mu ko amma mu kuma wai an ka ce wai haramun ne mu aure matan ku wannan babanci bane sai ce a babanci bane yace to ka bani dalilin da yasa babanci bane yace shine shi musulmi da anka ce ya aure ahlul kitabi yayi imani da annabin ita wannan matar domin annabi Isa ko musulmin mutum ba zai tabbata ba sai ya imani da annabi Isa sai ya imani da dukkan annabawa ko baka nan bane yace to kai ko kai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai baka musulma sai kiya an gane wannan tunda kun ce a'a mu ba bambanci mu mun yi imani da annabin annabinta shi yasa muka aure ta kuma ana sawa tsammani in ka aure ta saboda addinin musulunci akwai abubuwa da dama waɗanda sun yi kama da wato cikin kristanci akwai abubuwa da dama waɗanda ba su canza su ba sai ka iske da musulunci duka guda ne to in kun ka rayu tare da ita yana yiwuwa ta musulunta shi yasa su ma ahlul kitabi an kai ma mutane rangwame an kai musu rukhsa su aure su an gane wannan amma bai halatta ba mutum ya bada yace ga kafiri wanda kuma yanzu ga musulmi yana nan yana yana yaduwa akwai addinai na banza na kafirci suna nan sun shigo har cikin Nijar kuma musulmi suna ɗaukar ƴaƴansu suna basuwa kai wani ma nasara zai zo nan kafiri ne an san kafiri ne kuma ya ɗauki ɗaya bashi sai a ce kai ba wani abu na ba ita ta je ta yi addinin ta shi ko shi je shi addinin shi wai ya ga nasara wato nasara zai bashi kuɗi za a buɗe mai kwanta Nijar a sai mai mota a mai kaza a mai kaza sannan za a yi hon mai jikoki français su zo su rinka taimaka mishi ka ji shirmen banza da abin da mutane suke kallo kana nan kai marmakon kai tunanin mutanen da wallahi wallahi sun yi mu ji da kansu sun yi mu sanin ciwon kansu da mutum bai taba tunanin yayi madane abu bai yi tunanin dane shi amfani shi duk abin da uba zai madane wallahi ya mai don Allah kai mu a mutanen da nan lokaci bai wuce ba uba shi yi madane aure kuma bayan yayi madane aure kuma dane shi ai hukuma ya ci gaba ci da dan nashi ko ba ka bane amma mu yanzu da lalacewa ta zo mana wai kowa son shi kai dane sai ya amfani shi to kai mutanen da sun ka taimaka maka wato hakka amfani da su kai ka aihe su da yawan mutane sun amfani ka baka ka haifi su ba yana yiwa ƴaƴanka ba kai zaka cin zaka amfani su ba amma sai kaga mutum yanzu son shi kai iyalai son shi kai dai su zaman to manya manyan ma'aikata su rinka taimaka mishi iyalai mata bai son su yi aure gidajen talakawa yayin son su aure manya manyan ƴan siyasa yayin su aure manya manyan masu kuɗi don mi dan saboda in wani harka ta samu kalkil ke yi wance tana gidan Alhaji wani in biki ta so tana aiko kaza wance tana gidan wani wance tana gidan wani gwamnati tana gidan wani amma wanda an ka bada gidan talaka idan waɗancan sun bada jika 100 ita ko ta zo da jika biyar sai kaji an yi suki an ce subhanallahi wance aure ta yi ko asara wai hasara ta yi saboda mijinta ba mai kuɗi bane ke wanga armina ki ko asara an fahimci wannan saboda mun koma mun lalace wai turawa sun nuna muna sai mun ci amfanin ƴaƴanmu iyakka mace sai ka sa ta lakwal dole sai ta je ta yi bak sai ta yi lakwal sai ta samu aiki sai ta auri mai kuɗi sai ta yi kaza sai ta yi kaza kai yanzu ka lalace marmakon ka yi tunanin kai ka yi ma ƴaƴanka duk abin da zaka ba su ya zama to kai musu ne don Allah ka zo ka iske lada amma ka dawo turawa sun lalatar da kai suna nuna maka cewa ƴaƴanka sai ka ci amfani su shikenan sai ga mutum duniya ɗaya suka biya ya yarda ya sai ta tayi aljeri ta zamna shekara hudu ba ta tare da kowa ta yi shekara shidda har ta yi shekara takwas ta yi doktora sannan ta dawo tana zamne ita kadai saboda mi saboda shi son shi kai iya ta amfani shi an gane wannan to wannan kaskanci na kuma wala tunkihul mushrikina kada ku ba da ƴaƴanku ga mushrikai kun ga can Allah ce wala tankihu kada ku auri domin namiji shine yake aure amma wannan da anka ce wala tunkihu rubaina kada ku ba da aure malamai suka ce wannan aya ita ce take nuna wilaya kenan mace ba za ta ba da kanta aure ba wato sai dai waliyinta ya bada ta aure an gane wannan amma turawa sun ce yarinya in ta kai shekara goma sha takwas to wannan babu shi ta zama major tana da izinin ta yi zina babu wata matsala tana da izinin ta bada kanta aure babu wani problem paske major ce babu wani babu babu wani abin damuwa babu wani juju da zai maka shari'a in kai zina da mace mai shekara goma sha takwas amma in ka bada iyakka aure juju na ikiran kai ce maka kai dan mi ka bada iyakka aure saboda tana da kwal muna so sai ta yi da kwal sai ta zama major in ta kare sannan kuma ta zabi wanda take so ka gani Allah subhanahu wataala ce to kada a ba su aure wannan yana nuna cewa duk uba in ya bada tsiyatai ga mushriki ko kafiri ko ga nasara wanda ba musulmi ba wallahi sai ya bada amsa gaban Allah subhanahu wataala wannan wajibin ka ne Allah subhanahu wataala bai ce ka bar iyanka ba su lalace sannan marmakon kai tunane yarka ta zamna ga mutumin da yake nagari inda za a bata addini ta gari a'a kai kana nan kana jira inda za a ka maka kuɗi wanda zai iya zaginta ya zagi famikinta ya ce mata ɗiyan matsiyata ya ce mata kaza ya ce mata kaza kai babu ruwanka idan ta yi tashi matar talaka in ta yi tashi da ta zo aka cewa zauna shi na iskin wurinka amma in mai kuɗi na ko da ta ka zuwa da ta zamana mi an kai kaza kaza kaza sai ce ke tashi ba muri ta yi kowa gidan mijinki ga ki ja mana tsiya shikenan bai sallah babu ruwansu kashi ya bata babu ruwansu zagin take yi babu ruwansu tunda dai yana aiko musu buhun shinkafa yana biyan facture alhamdulillah magana ta kare Allah ya sauka wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku ba mushrikai aure har sai sun yi imani wala abdun mu'minun Allah ce haƙiƙa bawa wanda yake mumini khairun min mushrikin shi an mafi alkhairi daga mushriki wanda yake da walau a'jabakum ko da ya ku ko da mai dukiya ne ko da mai matsayi ne ko da mai wani abin duniya ne in dai mutum ba musulmi bane to bai dace har ya burge ka ba hakan ga mutumin da yake da imani yake iltizami da addini yayi musulmi dan rago-rago sako-sako ko ba haka ba da musulmi wanda yake yana kiyaye dokokin Allah da wanda bai kiyaye dokokin Allah wanda kamata ka ba yarka wanda yake kiyaye dokokin Allah amma ina yanzu da ka zo neman aure to ka dauko makanka visit general ko sai abin da kake ma visit general sai an yi maka visit general gaba daya ko likita bai ma irin wannan visit sai an tambaya a cewa uba ne sai a ce dan wani na shi na da shi yaro a ce bisa mu yazo dai da bar bisa keke yake ko bisa moto ko cikin mota sai an tambayi wannan wace irin sutura yake sawa wa a uban shi uba ne in an ji uba ne mai kuɗi na to shi in ma ba uba ne mai kuɗi bane shi shi yana da kuɗi wani irin kasuwanci yake wani na agran firarkin shi wa afeti firarkin shi duka waɗannan abubuwa ana tambaya sai an tambaya a jiya bayan wannan a tambaya shin eh cikin da yake yi wani irin diploma gare shi me zai iya zama duka waɗanda abu sai an tambaya dan wane gari na wannan wane fami na suna da wasu manya can cikin manyan nan na minister minister wanda ko ana son wata harka ana iya bada abin a samu wata contract wannan shine aure duk sai an yi maka wannan visit kaf yanzu in ka tashi neman aure bari zancan ba a tambayar musulmi na yana sallah ahli sunna na izib nawa ya hardace halacce shike nema ko haram babu mutane da wannan wallahi gidan ahli sunna zaka zuwa sai an yi maka bincike sai an san kana da dukiyar zaba ka aure to ina zancen sunna kuma ina na addinin yake in ya zamanto wanda ga iddiayen addini sai ya bincike akwai dukiya zai baka to kuma ina ina zancen addini yake muna kadaitar da kabu Allah ya sawaka Allah subhanahu wataala ce to ulaika waɗancan mushrikan nan yad'una ila an-nar suna kira ne zuwa ga wuta wallahu Allah subhanahu wataala yad'u ila al-janna yana kira zuwa ga aljanna wal maghfirati da gafara bi iznihi da izninsa wa yubayyinu ayatihi lin-nas Allah subhanahu wata'ala yana bayanin ayoyinsa ga mutane la'allahum yatadhakkaruna dan saboda su wa'azu sai ce wa yas'alunaka 'anil mahid wa yas'alunaka 'anil mahid قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيد ولا تقربوهن حتى يطهن فإن تطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yas'alunaka 'anil mahid mutane suna tambayar ka kan hukuncin abin da ya shahi haila mata suna yin wani jini wanda ake cewa jinin al'ada wata tana yin kwana kaza wata tana yin kwana kaza daga cikin mata ma akwai wanda Allah ya dauki musu ba su yin wannan hailakin to wa yas'alunaka mutane suna tambayar ka anil mahid akan haila malamai suka ce na al mahid yana iya dauka wato abubuwa guda uku yana iya zamantowa masdar ne mimi akan haila ko kuma akan lokacin haila ko ko akan wurin da jinin haila yake fitowa menene hukuncinsa to ko da mun ce akan lokacin haila ko ko wurin haila ko ko lokacin da jinin haila yake fitowa duka dai ma'anar guda za ta zo domin mi domin hukuncin ake son a sani lokacin da jinin yake fita Allah ce to kul ka ce huwa shi jinin haila azan cuta ne an gane wannan fa'tazilun nisaa fil mahid ku kaurace ma mata ku nisanta da mata fil mahidi a lokacin da suke cikin haila an gane wannan wala taqrabuhunna kada ku kusance su hatta yatuhurna har sai sun tsarkaka mutanen da basu yarda da ayoyi ba basu yarda da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba waɗanda ake ce ma ƴan kalakatu sun ka ce mace idan tana haila ta je ta yi sallah an ka tambaye su miye dalilin ku sun ka ce ai Allah ya ce allazinahum ala salatihim da'imuna su mu'min ne masu imani su ne ala salatihim akan sallolin su da'imuna sun dawwama akan sallah haka Allah ya ce an gane wannan an kace musu to ai Allah ya ce wa yasalunaka alil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid sun kace qul huwa adhan an kace shi jinin wato haila adhan cuta ne ai ba a ce kazamta bane domin kalima ta al'aza tana nuhin eh tana nuhin cuta Allah subhanahu wataala ce lan yadurrukum illa adha kenan nan adha ba ana cewa haila ce za su yi ba koko za su cutar da ku da haila a'a ana nuhin shi jinin haila wato cuta ne rashin lafiya ne to ka ko ga duk likitocin duniya sun tabbatar da cewa jinin haila ba wai rashin lafiya bane ga wannan fassara ta su ba rashin lafiya bane domin shi wannan shine ke nuna cewa mace tana dauke da ciki ko ba ta dauke da ciki sannan da rashin lafiya ne da lokacin da mace tabbar haila sai mu huta ba sai mun je likita ba amma mace in ta jima ba ta jinin haila ba sai a ce ba ta da lafiya ai gidan likita sannan alqur'ani ana fassara kalmomin shi ne akwai abin da ake cewa at-tafsiru bil adad kalmomin alqur'ani akwai lokacin da kishiyar su in ta zo ita ce take fassara su nan da anka ce wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan ka ce wato cuta ne ko kazamta ne fa'tazilun nisaa fil mahid sai Allah ce wala taqrabuhunna hatta yatuhurn kada ku kusance su sai sun tsarkaka ashe nan azan ana nuhin cewa mi ana nuhin cewa to kazamta ne an gane wannan shi ko mutumin da yake cikin kazamta ba zai iya yin ibada ba don haka ko jinin haila sun daina tare da mace ba za su yi ibada ba an gane wannan da kyau domin nan an ce hatta ya tsohurna inda rashin lahiya na da sai a ce kada ku kusance su har sai sun samu lahiya ko ba haka nan bane a'a sai an ka ce kada ku kusance su sai sun tsarkaka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra menene an tadilla in zaka fassara gundari sai ka ce dan kada ɗaya daga cikin su ta bace ko ba haka nan bane domin an ce dalla shine mi ya bace fatudhakkira ihdahuma al-ukhra ɗaya daga cikin su sai ta tunatar da ita ko ba haka nan bane amma alhali an tadilla ihdahuma ɗaya ta manta kaga an samu fassarar mantawa ta dalla ya zan mantawa saboda mi saboda an ce fatu zakkira ihdahuma al-ukhra wannan shi da ake cewa at-tafsir bil abdad sannan idan mutum ya kaurace ma tafsirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zai yi ba ya kama yadda suke so sai ka shaha mai lahiya amma mata ba za idan suna cikin jinin biki ko suna cikin jinin haila an dauke musu yin sallah amma azumi za su ramka an gane wannan da kyau don haka wala taqrabuhunna kada ku kusance su hatta yatahurna har sai sun tsarkaka fa'iza ta tsaharna idan suka tsarkaka to na akwai fasarori guda biyu malamai na fuka sun yi ikhtilafi jamhur da malikiya da shafi'iyya da hanabila suna ganin cewa haramun ne mutum ya zo ma matatai bayan jinin haila ya yanke mata sai ta yi wanka amma abu hanifa suna ganin cewa daga lokacin da jini ya yanke mace matar aure ko kuma mace idan jini ya yanke ya halatta mijinta ya zo mata to nan sai an ka samu matsala wajen fassara abu hanifa yake cewa da an ka ce wala taqrabuhunna kada ku kusance su hatta yatahurna har sai jini ya yanke musu domin ya tsohurna fi'ili ne wanda yake yana nuna cewa su da kansu ne za su tsarkaka tsarkaka su kuma shine yankewar jinin su fa idza tatahharna idan suka tsarkaka jinin ya yanke fa tuhunna min haifu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah subhanahu wa ta'ala umurce ku amma jamhur alfuqaha sun kace a'a wannan fassara gurgo fassara ce wala taqrabuhunna kada ku kusance su hatta ya tsuhurna sai jinin su ya yanki sharadi na biyu fa idza tatahharna idan suka yi wanka to fa'tuhunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah subhanahu wataala ya umurce ku kaga sai ya zamanto kenan tatahharna jini ya yanki taharna sun samu sun yi wanka kenan sharadi ne guda biyu amma wajen Abu Hanifa da ya tsohurna da taharna taharna duk ma'anar su guda kada ku kusance su sai jini ya yanki amma da yawan malamai jamhur sun ta yi cewa haramun ne mutum ya zo ma mata ta bayan jini ya yanke mata sai ta je ta yi tsarki sai ta yi wanka bayan ta yi wanka lokacin da mijinta halatta ya zo mata wannan kuma shine abin da ya mafi zama ala an gane wannan da kyau fa atuhunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah ya umurce ku ina fata an fice ni ya haramta kuma mutum ya zo ma mata ta dubura yadda yahudawa suke aikatawa da sauran fasikai da sauran waɗansu daga cikin yan shi'a wanda sun ka halatta mutane su cewa ya halatta mutum ya zo ma mata ta dubura wannan liwatsi ne Allah ya tsare mu inna Allah yuhibbu tawwabin mutum yana wato Allah subhanahu wataala yana son at-tawwabina masu yawan tuba da kai kuskure ka tuba da kai kuskure ka tuba astaghfirullah astaghfirullah ko da yaushe ka zama to kana istighfari an gane wannan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa ga yini yana istighfari so 100 karanci to idan manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam yayi 100 mu kuma fa wa yuhibbul mutatahhirin Allah subhanahu wataala yana son masu tsarki nisa'ukum matanku harfun lakum kamar gonakinku suke fa'atu harsakum annashitum ku zo ma gonakinku ta yadda kuka ga dama amma ta inda Allah subhanahu wataala ya umurce ku ba ta inda kaga dama ba a'a ta inda Allah subhanahu wataala ya umurce ka ta gaba malamai suka ce dalilin da yasa bai halatta ba mutum ya zo mata sai ta dubura domin Allah ya ce harfun lakum gonakinku ne ita ko gona an san cewa in an kai shibka za ta fito ta bada abinci ko ba haka nan bane to mutumin da yake zo mata sai ta dubura in yayi shekara dubu yana zo mata dubura ba aihuwa za a yi ba kaga ba gona bace wannan guri ina fata an fahimce ni fa atu harfakum annashitum wa qaddimu li anfusikum ku gabatar ga kawunan ku malamai suka ce na abinda ake nufi shine addu'a kada ka zo ka fada ma mataka kamar jaki a'a an ce kai addu'a Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurni idan zaka zo ma mataka kai addu'a ka ce Allahumma jannibna ash-shaytan ya Allah ka nisantar da shaytan daga gare mu wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana Allah ka nisantar da shaytan ga abinda zaka bamu in ka kaddara mun haihuwa haka an ka ce kai in baka iya ba da larabci ba a ce dole sai kai da larabci ba kai da Hausa ayi addu'a amma ba kawai mutum ba shikenan da ya zo kawai sai shi faɗo mata tai da ya cika ciki ne tab ya tabbatar da ciki ne ya cika kawai sai ka iske ya cika mata tai ya jicce ta wannan wannan ba ba ba dabi'a to ce musulunci ba komi ake yi ana son mutum yayi addu'a saboda shedan nan tare da kai baka yi addu'a ba ka zo ka ka a hida gidi gidi ka a hida shedani cikin karce ya dami kowa ya dame ka ya dami mutanen karce saboda rashin yin addu'a mun dauki addini kamar wasa abu kaɗan wanda kake wasa da shi wallahi na izama maka babban musiba wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha Allah ce ku ji tsoron Allah wa'lamu annakum mulaquhu ku san cewa za ku haɗu da Allah subhanahu wata'ala wace rana za mu haɗuwa da Allah ranar tashin alkiyama ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaban Allah sannan yawma tubla sarair ranar da za a tono asiri za a duk abubuwan da mutane suka boye za a bayyana su kenan ran nan ya kamata ka ji tsoron da zaka haɗuwa da Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ce wa bashiril mu'minin kayi mu mu'minai bushara da gidan aljanna waɗanda suka bi dokokin ubangiji wala taj'alullaha
ولا تجعلوا الله أردة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ولا تجعلوا الله kada ku sanya Allah urdatan li aymanikum abin gittawa ga rantsuwarku wato an tabarru ai Allah tabarru don kakku yi aiki na ibada wa tattaku kuma don ku aiki na takawa wa tuslihu bainan nas don kakku shiryar tsakanin mutane akwai mutane masu dubara in sun ka tashi ba za su yi aikin alkhairi ba zai ce wallahi tallahi ba zan taimaka ma ba wai ma'ana kenan yaran ki an ka ci haba wani sai ce to ai rantsuwa ni sai Allah ce a'a wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum kada ku gitta Allah wato kuma da Allah shine illa na rashin aikata alkhairi kun gitto da Allah kun sanya shi kariya wato an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas ai Allah tabarru dan ka koyi aiki na ibada na da'a shi wai dubara ta ce wallahi wallahi ban taimakawa an ka ce wani haba wanka na uku dai ubun ka ya zaka ce to ai na yi rantsuwa wai yayi rantsuwa ba zai taimaka ma wani ba sai Allah ce ka ku aikata wannan ba wayo zakai da sunan Allah ba a'a in ka tashi taimaka mai ka taimaka mai in baka tashi taimaka ba kakka gitto sunan Allah ba sai ka yi rantsuwa ba ina fata an fahimce ni hadisi ya tabbata cewa duk lokacin da mutum yayi rantsuwa ba zai yi aikin da'a ba to an ka ce yayi kafara yayi sai ya aikata wannan aikin da'a in ka yi rantsuwa ka ce ba za ka aikata aikin shari ba to dama abin da ake bukata kenan amma in ka aikata sai ka haidda kafara ko ba haka nan bane mutumin da yace ya rantse da Allah ba zai saki shan giya ba alhamdulillah mun ji dadi da yace ba zai saki shan giya ba amma in ya sha giya sai shi kafara ko ba haka nan bane amma mutumin da yace ya rantse da Allah ba zai sake taimaka ma wane ba ko uwaye ne sai mu ce mishi a'a wannan ba rantsuwa ba sai ba ka hidda kafara kuma ka taimaka ma iyayenka domin ba a gitta sunan Allah don saboda kada aikata aikin alkhairi amma mutane masu wayo suna ganin kamar wayo na domin wannan ba wayo bane mutumin da ya gitta sunan Allah dan kai ya aikata alkhairi wallahi sharri na gare shi mutum shi rantsuwa ba zai aikata aikin alkhairi ba a'a in kai yi rantsuwa ka ga abin ko da abubuwa ne guda biyu ma alkhairi ne wannan mai alkhairi wannan yafi alkhairi sai kai yi rantsuwa ka ce ba za ka aikata mafi alkhairi ba sai daga baya ka gano cewa wancan yafi alkhairi an ka ce to ka fitar da kafara ka aikata mafi alkhairi wannan shi ne abin da ake so an gane wannan kenan Allah subhanahu wataala ce wa tattaku kuma ku ce ba za ku yi aiki na takawa ba karan idan Allah ka ce ba za ka yi aiki na tsoron Allah ba a'a wannan bai dace ba wa tuslihu bainan nas ko ku karan idan Allah ba za ka shirya wa tsakankanin mutane ba wannan kuskure da kamar yadda mutane suke yan ka iske mutane suna hada sai a ce a'a ku kuna kun karan maganku ai mutane ba a shirya tsakankanin su bari akai su yi su yi su yi su yi in sun kaje sun shirya kansu wannan ba gaskiya bane ana son a yi sulhu tsakanin mutane idan kana da iko wanda zaka shiryawa tsakankanin mutane to ana son kai wannan an gane wannan yin sulhu shi ne mafi alkhairi in kun ka in kun ka duba yanzu gashi nan har kafirai suna da majalisoshi na na shirye da kasashe da sun kai sabani ko ba kana bane to mu musulmi idan an ka bar mu yau wata kasa in ta yi rikici da wata kasa sai ka iske kasashen turawa ne za a yanzu kasan mali akwai rikici sai ka iske rikicin nan da akwai tsakankanin musulmi na amma in za a tattauna wa tsakankanin su sai an je France France za ta za ta shirya tsakankanin su ko ba kana bane to ku musulmi ne zai hana ku shirya tsakankanin ku in kana da darajar da zaka shirya da mutane sai ka kira su ka yi musu wa'azi ka kwatanta musu abin da Allah subhanahu wa ta'ala ce ka yi ƙoƙari ka kayi sulhu tsakankanin mutane domin Allah ya kire sulhu daga cikin wato tsakankanin mutane daga cikin manya-manyan ayyuka na alkhairi Allah ce la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas yin sulhu tsakankanin mutane abin da ake bukata ne shi ko batawa tsakankanin mutane abin da ba a bukata ne ko ba haka nan bane Allah subhanahu wa ta'ala ganar da mu wallahu sami'un alim Allah subhanahu wa ta'ala sami'un yana ji ga abin da kuke faɗa alimun masanina da niyoyinku ina ganin nan ya kamata mu dakanta abin da muka faɗa da zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna malam sai kai mun addu'a
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ya Allah muna roƙonka da sunayenka da siffofinka mafiya kyawo ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ka yafe mana zunubanmu ka shirye mu shirin addini ya Allah ka sauka mana da ruwan sama mai albarka ya Allah ka sauka mana da ruwan sama mai albarka ya Allah ka sauka mana da ruwan sama mai albarka marasa lafiya na gida da na hospital ya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka sa ta zamto mana mai amfani duniya da lahira Allah ka yafe mana zunubanmu Allah ka karbi ibadunmu waɗanda suke da bukatu na alkhairi wanda suka ce mu taya su da addu'a da wanda ma ba su ce mu taya su da addu'a ba ya Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi gaba ɗaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك